الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yammaci na 26 ne ko 26 26 na da uku to 23 ga watan jumadal ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wadda ta yi daidai da bakwai ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masjidul bukhari da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta tudun maliki domin ci gaba da karatu a cikin littafin muktasar zadil ma'ad littafi ne wallafar babban malami ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala wanda a sheikh muhammad ibn abdul wahab ya takaita shi a cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasi na ashirin da hudu a cikin darussan da ke gudana a cikin wannan littafi muna cikin babin da ke magana akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi mamaci wato shirya shi yi masa sallah binne shi da kuma abin da ka iya biyo bayan haka wanda darasin da ya gabata mun yi karatu game da ainihin wato idan an shiga da wato mamaci makabarta to kada a zauna har sai in an ajiye mamaci idza tabi'tumul jinaza fala tajlisu hatta tuda'a kar ku zauna har sai an ajiye ta yana daga cikin abin da muka karanta na koyarwar annabi sallallahu alaihi sallam rashin yi wa mamacin da ya mutu wato sallah as-salatu alal ga'ib kenan lam yakun min hadihi as-salatu ala kulli mayyitin ga'ib ba kowane wanda ya mutu ba a gari bane annabi ke masa salatul ga'ib ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa najjashi sallah a lokacin da ya mutu sai ya zamana yin salatul ga'ib sunna ce barinta kuma sunna ce to ya abin yake idan mamacin wanda baya nan ake so yanzu a sallace shi kuma ya mutu ne a wani gari da ba a yi masa sallah ba a can to wannan sunna ne a sallace shi kaman abin da ya faru ga najjashi domin ya mutu ne a tsakiyar kafirai zato mafi rinjaye ba a yi masa sallah ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana garin madina ya tattara sahabbai aka yi masa salatul ga'is amma idan inda mutum ya mutu a ƙasar musulmi ne ko a tsakiyar musulmi zato mafi rinjaye ana an yi masa sallah to a nan ne ba a sunnanta kuma sake haɗuwar mutane a yi masa salatul ga'ib ba an fahimci wannan sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi umarni da a miƙe tsaye in an ga janaza lokacin da aka zo shigewa da jana'iza kuma baka cikin marakanta to ka miƙe tsaye kuma ya inganta a iya zuwa wucewa da jana'iza ta gabanka ko ta gurin zamanka kai zamanka ba sai ka tashi ba wasu malaman suka ce hukuncin miƙewa tsayen an shafe shi wasu kuma suka ce kana da zabi al'amuran guda biyu duk sun halatta ko dai in kaga an zo shigewa da mamaci ka miƙe ko kuma kai zamanka in ka miƙe kayi mustahabbi idan baka miƙe ba kayi amfani da halacci yana daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi sallam kada a binne mamaci lokacin da rana take hudowa da kuma lokacin faduwata da kuma lokacin da rana ta take a tsakiyar sama kafin ta karkata yana daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi sallama sanya mamaci a cikin kabarinsa in so samu ne a yi masa lahadu shine kabarin da za a yi babban sannan kuma yar ta ciki a rarake bangon gabas amma kamar yadda na ambata ana duban irin yanayin ƙasa wajen yin shi wannan kabarin domin kabari iri biyu ne akwai lahadu akwai shakku sannan an sunnanta yalwata kabarin mamaci kada a kuntata masa kabarinsa sannan wanda za su sanya shi a cikin kabarin a lokacin da za su sa shi sai su ce bismillah wa ala millati rasulillah ko bismillah wa fi sabilillah wa ala millati rasulillah sannan an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tura ƙasa ta daidai kan mamaci sau uku idan an gama binne mamaci an sa shi a cikin kabarinsa lokacin da ake mai da ƙasa annabi yakan tura ƙasa kamar ɗaya biyu uku ta daidai kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tsaya akan kabarin mamaci da shi da sahabbansa su yi masa addu'a amma kamar yadda muka yi ishara addu'ar ba a ruwaito wata siga guda da ake yi wa mamaci addu'a da ita ba kamar yadda muka ɗauki wata siga ta wani mutum guda ɗaya ya dinga bayar da addu'a ana amin ko kuma yana faɗin wasu surori ya ce a karanta kaza guda kaza to wannan baya daga cikin irin sigar da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bal abin da ya tabbata shine kai kai wa mamaci addu'a da abin da Allah ya hore maka na addu'o'i dan uwanka shi ma yayi liman shi ma yayi gwargwadon iyawar kowa duk wanda ya gama tasa zai iya juyawa ya tafiyarsa wani yana kan uzuri zai iya minti biyar wani kuma ba shi da hanzari zai iya minti goma sha biyar ko talatin domin mamaci dai yana da bukatar wannan addu'a don roƙon masa tabbata domin tambayarsa za a yi sannan bai kasance annabi sallallahu alaihi wasallama ba bai kasance yana zama don ya yi karatu a kan ƙabari ba kuma ba a ruwaito yana yi wa mamaci talƙini ba kamar yadda mun karanta satin da ya wuce baya daga cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaukaka ƙabari yin gini akan ƙabari sumunce kabari yin rumfa ko wata bukka ko wani gini akan kabari bal ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina ali radiyallahu anhu da ya zagaya duk inda ya ga wani mutum mutumi ya shafe shi duk inda ya ga wani kabari tudunsa yayi yawa ya daidaita shi sai zamto sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine daidaita kaburburan da suka yi tudu da yawa sannan kamar yadda aka ambata ba a gini ba a suminti ballantana a sa tayal haka ba a yin rubutu akan kabari sai dai duk wanda yake so zai iya sanya wata alama dan ya gane kabarin dan uwansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana rikar fitulu domin raka mamaci sai dai idan an shiga lokacin duhu ko kuma sanya fitulu a makabarta in babu maslahar da za ta sa a yi haka har ma yayi tsinuwa ga wanda ya aikata haka sannan an hana yin sallah ana kallon kabari kamar yadda annabi ya hana a riki kabarin sai zama gurin kai kawo gurin da zai zama kamar idi inda yake maimaituwa a ce duk sati sai kaje ko duk rana irin ta yau sai kaje ko duk wata sai kaje kaje da safe kaje da rana kaje da yamma annabi ya hana a mai da kabarin sai zama haka sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a wulakanta kabari ba a taka kabari ba a zama akan kabari ba a yin matashin kai ko jingina akan kabari ana girmama kabari sai dai kar a riki kabari ya zamanto masallaci kar a rike shi ya zama kaman wurin idi kar a mai da shi wani mutum mutumi da za a dinga zuwa ana yin wata bauta a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan ziyarci kaburburan sahabbansa domin yi musu addu'a da nema musu gafara wannan ita ce koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai shiga makabarta yana assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insha Allahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiya amma baya cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam roƙon mamace ko gafara ko kuɗi ko lafiya ko wani abu mai kama da haka wannan shirka ce gundume miya da Allah subhanahu wata'ala mamaci yana bukatar rayayyu ne su je su kai masa ziyara su masa su masa addu'a ba dan su ziyarce shi wai dan ya amfanar da su ba wannan a takaice shine abin da ya gabata a darasin da muka karanta wa wa qala al muallif rahimahullah wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa sallam ta'ziyatu ahli al mayyit yana daga cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato lallashin iyalan mamaci yi musu ta'aziyya faɗin wasu kalmomi da za su kwantar musu da hankali a rarrashe su a ba su baki su san cewa wannan wata kaddara ce wadda Allah ta'ala ya hukunta ta akan kowa kowa kuma tasa za ta zo to a lallashe su dan sun rasa wani mai gida ko sun rasa matar gida ko sun rasa ‘ya'ya ko sun rasa masoya ko makota wannan ana yin ta'aziyya wannan yana daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta'aziyya kuma ba lallai sai ka je kun tare a kofar gidan mamaci inda aka yi rasuwa ba ta'aziyya ko ta waya zaka iya yi ko in an haɗa akan hanya ashe an yi rasuwa wani ya rasu ko wancan ta rasu Allah ya gafarta mata Allah ya mata kaza Allah ya ƙara muku hakuri ba lalle ilalla sai mutum ya zo wani specific guri ya zo ya yi ta'aziyar ba wani yana nesa in yayo a waya ta yi wani kuma ba a haɗu ba sai akan hanya kuka haɗu sai maka ta'aziyya babu matsala a'a kana zaune a kofar gida ya zo ya maka ta'aziyya duk fala ba sa amma babu wata kaifiya ta cewa lalle ilalla ta'aziyyar nan sai an tattaru da an zo an tara an taro a kofar gidan mamaci cikin gida ya cika wajen yin ta'aziyya wani zai iya yi bayan kwana ɗaya wani bayan sati wani bayan wata guda wani kuma bayan tsawon lokacin an haɗu a yi maka ta'aziyya in bai samu labari ba da wuri da haka yana daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam yi wa wanda aka yi wa rasuwa ta'aziyya walam yakun min hadihi amma baya cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yuji tama'a a taru wa yuqra'a wa yuqra'u lahu alquran a karanta wa mamaci alqurani la inda qabrihi wala ghairihi ko a daidai kabarinsa ko a wani gurin ba nan ba baya daga cikin karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kauce aka yi a yi wa ‘yan uwa ta'aziyya mamaci a roƙon masa gafara da rahama da kwanciyar hankali da farin ciki a kabarinsa da yalwar kabari da hasken kabari wannan shine abin da aka ce ko da kuwa mutum ya karanta aya ɗaya ko ainihin wato sura guda ko shafi ɗaya ya yi tawassuli Allah ya gafarta wa mamaci ya wadatar babu bukatar sai an tara mutane an rarraba alkur'ani an yi wannan bai annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi haka ba sannan magabata na kwarai ba su yi haka ba bal ma an ka koma cikin ihya sunna dan podiyo ya ce kamar ana kuna kafawa mamaci hujja ne kun zo kuna karanta masa alkur'ani to duk ayar da kuka karanta za a ce to ka ji wata ayar ma ka yi aiki da ita to kaga shi yawa da wani alaran shi ma ya jawo wani guri shi ma sai a ce to ga kuma wata ayar can kana ta gumi baka ansa waccan buga kuma wani ya jawo wata ayar an fahimta shi yasa babu abu mai daɗi irin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kwanciyar hankali babu rabauta sai bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka huta mamacin ka ya huta ina fata an gane la khaira illa fi ittiba'i muhammadin babu alkhairi sama da bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan akwai wani abu da zai taimaki mamacinka annabi ba zai bar duniya ba bai faɗe shi ba duk abin da zai agaza ya tallafa ya sauƙaƙa wa mamacinka annabi bai bar duniya ba sai da ya karantar da kai kamar kare na annabin ko kana ganin na annabin baya ci shi yasa ka ajiye nasa haka ke tunanin ga wata wani azanci ga wata hikima ga wata ibada da zaka yi dan mamacinka ya samu wucewa wannan ko shakka babu ba ma tsammanin za ka yi wa annabi wannan mummunan ainihin ladabi din ina fata an gane da aka a yi haƙuri al'amuran addini babu ya kamata al'amuran addini babu azanci a ciki abu ne tauƙifi daga Allah subhanahu wataala ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba daga ƙashin kansa yake shar'antawa ba sai da umarnin Allah subhanahu wataala da haka in dai abu addini ne to yana nan an taskace shi an adana shi don mu amfana waɗanda za su biyo bayan mu su amfana babu wani abu da ake so in ƙaro ko ka ƙara ko malamina ya ƙara ko malaminka ya ƙara dan annabi sallallahu alaihi wasallam an tabbatar masa da addini ya gama cika al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina dan haka ba a tattaruwa don sauke wa mamaci alkur'ani a kan kabarinsa ko kuma a wani wurin daban da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ce da an ruwaito da sahabbai sun yi da malamai sun kawo a cikin littafansu da ake koyan addini na fata an gane ka yi haƙuri don ka saba karka ga kama an kushe ba kushe ka aka yawa babu babu daga kafa babu wani kara in ka zo wa addini da abin da ba zai karba ba annabi ya ce a gaya ma man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun ba kallon waye yazo da abun ake ba man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun kowane ne ko daga koda a cikin ɗakin Ka'aba aka haife shi in yazo da abin da yake ƙari ne a addini malamai ba za su karɓa ba za a gaya masa cewa duk da cewa ka samu alfarma a ɗakin Ka'aba aka haife ka amma ba kai aka aiko mana ba mu an aiko mana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaya mana ga yanda zamu yi wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa sallam yana daga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anna ahlal mayyiti su fa iyalan mamaci wa'anda aka yi musu rasuwa la yatakallafuna ta'ama bin nasi babu inda aka kallafa musu su ciyar da mutane da aka jama'a ku ji tsoron Allah a cikin wannan yanayi da ake ciki an yi wa mutum rasuwa ga yana jin raɗaɗin ya rasa ɗan uwansa kuma ku zo sai kun tatike aljihunsa akwai rashin adalci a cikin haka a yi haƙuri in an kai mamaci aka zo aka yi ta'aziyya kowa ya tafi kasa a kyale shi shi da wani mutum ɗaya ko mutum biyu cikin majibinta mamaci duk wanda ya zo shigewa ya zo yi musu ta'aziyya zai same su in kai ka ɗaya riga ka tafiyar ka amma ka ƙi zuwa ko ina har da cokalinka da ɗan magi a cikin aljihunka a kawo na safe kunu da ƙosai ka ba shi mamaki ka jira na rana a kawo wake da shinkafa ka tashe ta daga aiki ka jira tuwon dare kai kai wannan wani irin tausayi ne da kai bawan Allah ga shi ma yana fama da an rasa mai wani ma mai gidan ne ya rasu suna iyalansa suna jin radadi ƴaƴansa suna fama da radadi kuma ana ta zazzage shinkafa ana fito muku da ita kuna cinyewa baya cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam zaman makoki ba addini bane a yi haƙuri an saba haka ake amma zaman makoki ba addini ba ne zaman makoki ba addini ba ne abinda kawai aka ce shi ne a yi wa mamaci ta'aziyya a yi wa ‘yan uwan mamaci ta'aziyya a tafi ɗan kasuwa ya tafi kasuwarsa ma'aikacin ofis ya tafi sa ofis ɗan kwadago ya tafi sa kwadagonsa na fata an gane cewa aka yi a dinga dafo kaɓaki da abinci ana aiko musu kuma lokacin muna yara duk mun san irin wannan za ga in aka yi rasuwa ya danganta da irin karfin mahaifinka za ga wani za a yi babban masaki wani kuma za a ga tuwo ne da miya za a ɗauka ce kai gidan wani an yi rasuwa wannan shi ne kaga su iyaye na da sun fi kamanta koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba karatu suka yi irin mai yawan nan ba amma sai aiki da ɗan abin da suka sani mu kuma ga tarin karatu ga karatu yana ta yawo ana ta bayani amma kullum sai ga bidiyo'in karuwa suke sabunta suke yanayin ƙara wato canza masa yanayi ake na fata an gane annabi sallallahu alaihi wasallam cikin koyarwarsa anna ahlal mayyit iyalan mamaci la yatakallafuna ta'ama linnas ba a kallafa musu ba ba a dora musu ba su ciyar da abinci su ciyar da mutane abinci saboda kawai kun zo kuna tara kuna taya su alhini saboda kun zo kuna taya su zama shikenan su ciyar da ku a wannan babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da haka bal bari ma abinda annabi ya koyar an yasna'a annasu lahum ta'ama shine mutane ne za su dinga dafo abinci suna kai musu da safe a domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya faɗa lokacin da ainihin wato Ja'far ibn Abi Talib ya rasu Ja'far bin Abi Talib da ya rasu haka annabi ya ce ya ce ku yi abinci ku kai wa iyalan Ja'far yayan sayyidina Ali domin abin da zai shagaltar da su ya hana su ɗora girki ya zo musu mai gida ya faɗi ya mutu da haka abin da ya kamata shine in an yi ɗin sai a dinga tallafawa amma abu ya zama fariya in ma mutum mai wadata ne kaga an sa rumfuna an kawo fankoki ana ta dafo abinci mai rai da lafiya ana ta fito da shi to wannan kaga ba hakan wato akasin sunna kenan ita sunna cewa ta yi a dafo makota da abokan arziki su dafa abinci su aika wa iyalan mamaci domin yanzu ba su da lokacin da za su iya ɗora girki alhini da kuma ainihin raɗaɗin rasuwar wanda ya rasu suna fama da shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a dafa abinci a kai ba su dafo abinci su fito da shi ba wani lokaci za ga ba ƙarfi dan abin da ya bari kuma sai an cinye shi a kwana uku ko kwana bakwai sannan kowa in ya kada ya tafiyarsa ba wanda zai sake tunanin bayan rasuwar wani wai me ke faruwa a gidansa me ke gudana shin iyalansa suna da abinci ba su da abinci ƴaƴansa suna makaranta ko ba sa makaranta babu mai sake tunanin wannan illa man rahima rabbuk wannan hadisin imamu abu dawud ya ruwaito shi a cikin aljana'iz hadisi na dubu uku da ɗari da talatin da biyu imamu tirmidhi a cikin aljana'iz hadisi na ɗari tara da casa'in da takwas imamu ahmad a cikin musnad mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da biyar hadisi ne na abdullahi bin ja'far radiyallahu an ka gani ba abdullahi bin ja'far lokacin da babansu ya rasu annabi ya faɗi wannan hadisin sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da zai hana su shagaltuwa da ɗora girki ya zo musu babansu ya rasu mai gidan ya mutu ku dafa abinci ku aika musu wannan hadisin sahahu Sheikh Shakir al-Musnad Sheikh Ahmad Shakir wanda yayi tahqiqin Musnad ya inganta wannan hadisi wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam tarku na'il mayyit yana daga cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallama rashin yaya ta mutuwar mamaci shine na'i sun ce na'i kala biyu ne babu laifi a sanar da jana'iza wala ya rasu amma in an zo nan kan kwanan nan sai an zo an ce wani ɗin nan bangon gabas na unguwan nan baya goya marayu mai tallafin nan mai agaza wannan ya taimaki marayu ya taimaki gajiyayyu ya taimaki kaza to Allah ya masa rasuwa ana sanar da jana'izar ta gobe karfe takwas to wannan sun ce na ayun da sai an ziga mamaci sai an faɗi alkhairansa sannan a sanar da mutuwarsa shi aka hana amma dan ana so jama'a su halarci jana'izar da yawa an sanar cewa wane ya rasu za a yi jana'izarsa gobe karfe kaza suka ce wannan ba shi aka hana ba ina fata an gane bal kana yanha an bal manzon Allah ya hana irin wancan nahayu din ayi kwaroroto ayi kwarmato wajen zuga mamace kafin a sanar da mutuwarsa wa yaqulu yana cewa huwa min amali ahli jahiliya yin irin wancan kwaroroto da kwarmato din wa mutuwar mamaci yana daga cikin aiki na mutanen jahiliya da haka in an yanzu kaman ana sake modernizing din jahiliyar da annabi ya riga ya gama da ita an yi jana'iza ta an binne mutane suke so su raya ta wannan hadisin hasan ne imam tirmidhi ya rawaito shi a cikin al-janaiz hadisi na 986 ibnu majah a cikin al-janaiz hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da saba'in da shida imamu ahmad a mujalladinsa na biyar shafi na ɗari hudu da shida ya ruwaito shi hadisi ne na huzaifa radiyallahu an da lafazin daga huzaifa annahu kana idza mata lahu mayyit huzaifa idan aka yi masa rasuwa qala yana cewa la tu'udhu bihi ahadan inni akhafu an yakuna na'yan la tu'udhu bihi ahadan kar ku cutar da wani wajen sanar da mutuwar wanda ya mutu ku tashi hankalin mutane ba gaira ba dalili kar ku yi haka yake cewa domin ina tsoron kada hakan ya zama na ayun da annabi ya hana inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anin na'i domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana anna'yu irin wancan na jahiliya din amma wanda yake ba na jahiliya ba ya halatta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da sahabbai mutuwan najashi shi ma na ayu ne na fata an gani وحسنه الألباني في سنن الترمذي وابن ماجه قلت سنتي لفظة هو من عمل الجاهلية lafazin da aka ce yin irin wancan na'ayu yana daga aikin mutanen jahiliya la'allan na'aya almanhiya anhu wataƙila irin na'ayun da aka hana ma yushbihu ma kana ahlul jahiliyyati yasna'unahu shine irin wanda mutanen jahiliya wanda ya kama da wanda mutanen jahiliya suke yi min irsali na aika man yu'linu wanda zai dinga yayatawa yana kwarmatawa bi khairi mautil mayyit da alherin mutuwar wanda ya mutu din ala abuwa bi dur a kofar gidaje wal aswaq da kasuwanni a tura kofar kasuwa ya kasuwar sheka din nan a tura wani ya je wani san kira ya je yayata wani mutumin kirkin nan mai taimako din nan wanda yake da kaza yake da kaza yake da kaza yake da kaza to ya rasu to wannan shine a je ainihin kofar gidajen mutane qala ibn hajarin fil fath wannan shine abinda ibn hajar a cikin fathul bari ya faɗa game da irin wannan annayu din ka koma cikin alfatuhul bari mujalladi na uku shafi na casa'in da uku fasulun mala ya ce ga wani fasali fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fi salatul khawf za mu ji koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama game da sallar tsoro idan an shiga cikin halin fargaba an shiga halin ɗar halin tsoro shin ko akwai wani style akwai wani salo na yanda mutane za su dinga yin sallah to shi za mu ji koyarwar annabi akan haka sallallahu alaihi wasallam abaha Allahu lahu qasra arkanis sala wa adadiha idza jitama'a al-khawf was-safar Allah madaukakin sarki ya halatta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takaita rukunan sallah da kuma takaita adadin rakawoyin sallah idan tsoro tare da tafiya suka hadu ga mutane matafiya ne su kuma ga su suna cikin tsoro to an halatta su rage su takaita rukunan sallah su kuma rage adadin sallah wa qasril adadi Allah madaukakin sarki ya halatta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato rage adadin sallah wahadahu iya ragewar kawai amma rukunan sallah a cika idza kana safarin idan halin tafiya ne kawai a halin tafiya rukunan sallah za ka kawo su cikakku amma kuma adadin rakawoyin sallar su aka yi maka ragi la khawfa ma'ahu in tafiya ce tsagwaranta babu tsoro a tare da wannan tafiya wa qasrul arkani wahdaha akwai kuma annabi Allah madaukakin sarki ya halatta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takaita rukunan sallah kadai idza kana khawfan idan halin tsoro aka shiga kawai la safara ma'ahu babu tafiya mutane suna halin zaman gida ne tsoro ya far musu to tunda sun shiga halin tsoro da firgici da dar to a irin wannan yanayin sa iya rage rukunan sallah amma kuma adadin rakawoyin za su kawo su a halin tafiya kadai a nan kuma mutane za su kawo rukunan sallah cikakku amma za su rage adadin rakawoyin sallah a inda biyan suka haɗu ga su matafiya ga su suna halin fargaba to za su rage rukunan sallar za kuma su takaita rukunan sallar za kuma su takaita adadin rakawoyin sallar na fata an gane kaga abu nawa kenan abu uku wa bi hadha ta'lamu al-hikmata fi taqyid al-qasr fi al-ayat bi ad-darb fi al-ard wal khawf da wannan ne zaka gane hikimar wato taqyid al-qasr qayyade qasaru fil ayati a cikin ayoyin da suka yi magana kasur bidarbi fil ardi game da tafiya a ban kasa wal khawfi da tsoro a iya nan aka takaita yin kasuru wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa sallam yana daga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi salatil khawfi a sallar tsoro idza kana al'adu bainahu wa bainal qibla a sanda aka samu abokanan adawa suna tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da alƙibla an ya siffal musulmi na khalfahu safain to wato kowane irin salo akwai strategy da annabi sallallahu alaihi wasallam ke bi wajen sallah yanzu gashi an fita yaƙi abokanan gaba mu ɗauka mu ne muna nan sannan abokan gaban mu suna gabas kaga suna tsakaninmu da alƙibla kenan to yanzu ya za a yi sallah to shine zamu ji yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi idan aka wayi gari abu tsakaninsa da abokan gaba alƙibla ta shiga ma'ana suna tsakaninsa da alƙibla to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kasa sahabbai musu sahu biyu sahu biyu kuma duk suna bayansa can kafirai suna ta shirye-shiryen yaƙi lokacin fara yaƙin bai yi ba ana ta shirye-shirye nan su ma sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam suna shirye-shirye sai lokacin sallah yayi to annabi sai ya raba ko ya yi wa sahabbansa sahu biyu a bayansa bari ka ji yanda sallar take fa yukabbiru sai manzon Allah ya tada kabbara wa yukabbiruna jami'a gaba ɗaya sahabban da sahu na farko da sahu na biyu duk su ma sai su tada kabbara thumma yarka'un sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi ruku'u su ma za su yi ruku'u gaba ɗaya wa yarfa'una jami'a annabi in ya ɗago za su ɗago gaba ɗaya to summa yasjudu awwalu saffi alladhi yalihi khassatan sai sahun farko wa'anda daga su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su tafi sujada tare da manzon Allah a karan farko kaga kenan annabi ya tafi sujada sahun da ke bin sa sahun farko su ma sun bi shi sujada su kuma sahu na biyu suna tsitsaye an yi ruku'u tare an dago tare amma sujadar sahu na biyu sai suka tsaya saboda su ga me ke faruwa ga su tsakanin su da abokan gaba yanzu kaga sun koyar da kai kaza kaza duk kaga yanzu ya fada a cikin sallah saboda wannan duk yana cikin rukunai ko ba cikakkiyar dumanina kaga shi ma takaita rukuni ne a sallah saboda ga halin da ake ciki fala tamilu kullal maili fatadharuha a a fayamilu alaikum mailatan wahida can inda Allah madaukakin sarki cikin suratul nisa yake cewa in kuka shagaltu kuna abin nan sai su zo su yi muku kwab ɗaya kun tafi sujada gaba ɗaya kawai ba ku yi aune ba musamman yanzu akwai abubuwa na makamai da za a iya jefawa to shi yasa sai annabi ya tafi sujada da sahon da ke bin sa su kuma saho na biyu sai su tsaya sun wa yaqumu saful mu'akhkharu su kuma sahu na ƙarshe na baya sai su tsaya muwajahal aduwa suna fuskantar abokan gaba fa'iza na haɗa lissaniya idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada guda biyu tare da wannan sahun na farko to idan ya miƙe zuwa raka'a ta biyu sajada safful mu'akhari sajadataini to sahu na bayan su kuma dama ba su yi sujada ba su kuma sai su tafi sai su sujada su guda biyu to in aka yi sujada guda biyu sun maƙamu sannan suka miƙe fataqaddamu ila makani saffil awwal wa ta'akhkhara safful awwal makanahum sai a kuma yi wani exchange kaji wani irin wani irin dabaru malam irin na annabi sallallahu alaihi wasallam kaji wani irin strategy ana yin wannan sallar kaga yanzu raka'a raka'a farko annabi yayi ta cikakkiya sahabban da suke sahun gaba su ma sun samu wannan raka'a tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikakkiyar raka'a tare da cewa sahu na biyu sai daga baya su suka tafi sujada su bayan sahabbai da annabi sun riga sun miƙe to da an gama wannan raka ta farko duk wanda yake sahun gaba sai yayo baya su kuma sahun baya sai su maye gurbin su sai su koma sahun gaba saboda cikar adalci sun samu cikakkiyar raka'a da annabi sallallahu alaihi wasallam a raka'a farko to su ma sahu na biyu so ake su samu irin wannan cikakkiyar raka'a tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da aka sai sahun gaba sai su yo baya su kuma sahun baya waɗanda a raka'a farko da a baya suke sai su koma gaba an fahimci yanayin yadda abin yake ko litahassula fadilatu saffil awwal wai dan kowannen su ya samu falalar sahu na farko lissa'ifatai ga bangarorin guda biyu dan ka gane sahun farko ba a wasa da shi mutane sai ga ana bismillah sai ga guri can ma wani yana ta kawai ya samu wani guri saboda jikin dirka ne in an yi sallama zai dan jingina da haka ya kwammace dirka ta fi sahun gaba shi a wajensa za ga mutane suna sakaci da sahun gaba annabi cewa yayi da mutane sun san sahun gaba falalar da ke tattare da sahun gaba kuma a ce ba za a samu wasu an yi ƙuri'a to da mutane sai sun yi ƙuri'a za a samu wanda za su shiga sahun gaba ka duba a cikin yaƙi a wannan yanayin amma falalar da ake so kowa ya samu sahun gaba waliyudirika saffu sani ma'ahu sajadatain dan sahu na biyu su ma su riski sujadan nan guda biyu tare da shi fi saniya a raka ta biyu hakaza ko wa hadha gayatul adil malayin ce wannan shine cikakken adalci fa idza raka'a idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ruku'u sana'a ta'ifatan kama sana'u awwala marra bangarorin sahun guda biyu sai su yi kaman yanda aka yi a raka'a farko fa idza jalasa li tashahhud idan manzon Allah yayi zaman tahiya ya zauna dan yin tahiya sajada safful muakhar sai sahu na baya su ma sai su taho sujada kaga a lokacin annabi ya dago yana zaman tahiya sahun gaba su ma sun dago suna zaman tahiya to su kuma sahun baya sai su tafi tasu sujada din walahiquhu fi tashahhud sai kuma su riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tahiya fa sallama bihim jami'a sai manzon Allah ya musu sallama gaba daya wannan salo ne daga cikin salale na salatul khawf shi yasa zaka ji ta kaifiya ce da yawa zamu kawo amma ya danganta da yanayi da kuma irin zurfin tsoron yanzu kaga wannan yanayin tsoron ya bayu a irin wannan to akwai kuma yanayin tsoron da zai bayu a yi wani style din daban ba irin wannan ba wa idza kana al'adu fi ghairi jihati al-qibla to ga wani salam idan kuma abokan adawa sun kasance ba ba sa fuskantar al-qibla fa innahu to annabi sallallahu alaihi wasallam taratan wani lokaci ya ja'aluhum firqatayn sai ya raba sahabban gida biyu firqatan bi idha'il adu wato wata jama'ar sai su je su tsaya suna gadin abokan adawa wa firqatan ɗaya jama'ar kuma tusalli ma'ahu sai su zo su yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa tusalli ma'ahu ihdar firqatayn raka'a ɗaya daga cikin ɓangarorin guda biyu sai su yi raka'a ɗaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam thumma tansarifu fi salatiha ila makanil firqati al-ukhra thumma tansarifu an gane ko thumma tansarifu fi salatiha sannan sai su yi sallama a wannan sallar tasu sai su tafi ilal makanil firqati al-ukhra su je su canji waccan jama'ar da bata yi sallah ba wata ji'ul ukhra ita kuma waccan jama'ar da ba a yi sallah da ita ba sai su kuma su zo ila makani hadhihi su zo su maye gurbin wannan ita wadda ta tafin fa tusalli ma'ahu raka'ata thaniya sai su sallaci raka'a ta biyu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan annabi ya musu raka'a farko sai su tashi su cika wa kansu raka'a daidai in suka cika sai su je su canji wa yancan sai kuma yancan su kuma sai su zo su tarar da annabi yana tsaye sallallahu alaihi wasallam sai ya yi cika musu raka'a ta biyu ثم يسلم sannan sai ya sallama wa taqdi kullu ta'ifatin raka'atan raka'atan ba'da salami al-imam kowace jama'a sai ta cika wa kanta raka'a daidai bayan sallaman liman kaji wannan shi ma salo ne na biyu wa taratan wani lokaci yusalli bi ihda ta'ifatayn raka'a thumma yaqumu ila ath-thaniya thumma yaqumu ila ath-thaniya wa taqdi hiya raka'atan wa huwa waqifun to wannan salam kaga wancan salon na biyu kowa sai da annabi ya sallama sannan ya cika raka daidai to kaga a lokacin cika raka daidai kaga duk ba a shagaltu ba lokacin da wani yake tsaye lokacin wani ya tafi ruku lokacin da wani yake ruku wani ya tafi sujada lokacin da wani yake sujada wani yana zaman tahiya to kaga ramuwa ce wannan kaga kowa ya samu raka daidai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallamar manzon Allah kowa ya cika wa kansa raka daidai an gane wannan to wannan sallan na uku shi kuma yana yin sallah da ɗaya daga cikin jama'ar guda biyu sai ya musu sallah raka'a ɗaya summa ya ƙumu sannan sai annabi ya miƙe ila saniya zuwa raka'a ta biyu wa taqdi hiya raka'a ita wannan wadda ta samu raka'a ɗaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta rama sai su rama raka'a ɗaya wa huwa waqifun shi kuma annabi yana tsaye yayi musu raka'a ɗaya yanzu ya ba su dama su yi maza su ci ko raka daya su yi sallama in sun yi sallama sai su tafi wajen wayancan wato sallimu qabala ruku'i sai su yi sallama kafin annabi ya ruku'u wa ta'ati ta'ifatul ukhra ita kuma wancan jama'a sai ta zo fa tusallima ahu raka'ata thaniya sai su yi sallah raka'a ta biyu tare da shi fa idza jalasa fi tashahhud idan ya zauna zai yi tahiya qamat sai su miƙe fa qadat raka'atan sai su rama raka'a wa huwa yantaziruha fi tashahhud shi kuma yana jiran wannan jama'ar da suke kokarin ciko raka daidai sai ya jira su a tahiya fa idza tashahadat in ya tabbatar time din da ya bayar lokacin duk sun yi tahiya sallama bihim sai musu sallama in ka duba wannan za ga yanda rukunin sallah yake baya cika ba yanda muka saba sallah ta zaman lafiya muna zaune a gida ba haka ake yin sallah shi yasa aka gaya maka cewa in tsoro ya haɗu tare da tafiya ƙasaru za a yi sannan kuma za a rage rukuna an rage adadin rakawoyin an taƙaita rukuna idan tsoro ne kawai za a kawo ainihin wato sallar adadinta za a kawo ba ragin adadi amma kuma za a taƙaita rukunan idan tafiya ce kaɗai ta same ka to a nan za ka cika rukunan sallar amma za ka rage adadin rakawoyin sallar mako wa taratan wani lokaci kuma kana yusalli bi ihdat da'ifatayn rak'atayn wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi sai ya samu raka'a hudu domin jama'a farko zai musu raka'a biyu gaba daya wa yusallimu bihim sai musu sallama wa ta'ti al-ukhra daya jama'ar sai ta zo fa yusalli bihim rak'atayn sai su ma ya musu sallah raka'a biyu wa yusallimu bihim sai musu sallama kaga shi yayi raka'a hudu kenan duk da cewa biyu yayi ko dai ka ce na farkon yayi musu raka'a biyu tunda halin tafiya ne kaga kasaru ake yayi musu raka'a biyu sun bi shi a sallar azhar ina fata an gane yayi sallama sun yi sallama waccan in ta zo sai nafila raka'a biyu sai su bi shi shi yana nafila su suna me farilla ya halatta mai farilla ya bi mai nafila ko bai halatta ba wataratan wani lokaci yusal kana yusalli bi ihda ta'ifatayn ya kasance yana yi wa ɗaya daga cikin jama'un guda biyu di yakan yi musu raka'atan raka'a ɗaya tal summa tazhabu kowace an mata raka'a ɗaya sai ta tafi wala taqdi shay'an ba ta rama komai yanayin tsoron damar da ya bayar a yi raka'a ɗaya kawai kuma ta yi kuma limamin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam zancen ta yi ma ya bata baki ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam zai musu saboda yanayin tsoron kawai abin da za a iya yi shi yasa aka ce in wannan ma ba zai yi ba farijalan aw rukubana haka Allah ta'ala ya faɗa ko in duk wannan duk halin tsoron ma bai kai gaya ba har ake iya samun haka amma in abin ya kai makura ai kowa sallarsa zai mustaqabilil qibla aw ghairu mustaqabiliha annabi yace alqibla ake kallo ko ba ba alqibla ake kallo ba a haka za a yi sallar maganar alwala duk babu ita kallon alƙibla ya faɗi ruku'u sujada duk babu ba a ruku'u kawai imani ne Allahu akbar kana gociya an kawo maka tsara haka za ka yi sallar ina fata an gane yake cewa wa kana yusalli bi ihda ta'ifatayn raka'a thumma tadhhabu wa la taqdi shay'a ɗaya daga cikin jama'a guda biyu zai musu raka'a ɗaya in yi musu raka'a ɗaya sai su tafiyar su ba za su rama komai ba wa taji'ul ukhra ɗayar ita ma sai ta zo fa yusalli bihim raka'a su ma ya musu raka'a daya wala taqdi shay'an ba sa rama komai fa yakunu lahu rak'atan sai zaman to fa yakunu lahu rak'atan sai zama manzon Allah ya samu raka'a biyu wa lahum rak'atun rak'atun amma su kowannen su ya samu raka'a daidai wa hadhihi al-awjuhu waɗannan fuskoki da kaji na salatul khawf kulluha tajuzu salatu biha duk ya halatta ayi sallah da kowace fuska ya danganta da irin tsoron wanne salo ne ya fi dacewa da daidai da yanayin da kuke ciki sai ku ɗauka sai ku yi ƙala ahmad imamu ahmad bin hanbal ya ce sittatu aujuhin fuskoki ne wajen guda shida au saba'atu ko bakwai turwa da aka ruwaito fiha game da sallar tsoro kulluha ja'iza kowace fuska kuma ta halatta wa zahiru hadha zahirin wannan magana annahu yajuzu yana halatta an tusalliya kullu ta'ifatin ma'ahu raka'a kenan ashe kowace jama'a ya halatta su sallaci raka'a ɗaya tare da liman wala ta qadi shay'an ba sai sun rama komai ba wa hadha madhhabu jabir wannan shine madhhabun jabir wa ibn abbas da ibn abbas wa tawus da tawus wa mujahid da mujahid wal hasan da hasan wa qatada da qatada wal hakam da hakam da wa ishaq da ishaq bin rahuya wa qad ruwiya fiha sifatun ukhra an ruwaito wasu sufofin daban banda wayannan da kaji tarji'u kulluha amma dukkanin sauran sufofin na salatul khawf suna komawa ila hadhihi zuwa ga wayannan da kaji an ambata wa qad zakaraha ba'dhum ashara wani daga cikin malamai ya ambace su ya ce sun kai guda goma salo daban-daban na salatul khawf وذكر ابن حزم نحو خمسة عشر صفة ابن حزم سيد يكاو صفة دبن دبن تصلاة الخوف وجن قد قوم شابير والصحيح ابن القيم يتزنشي ما في إنغنشي ما ذكرنا شين وإن عندك جمع أنبتا وهؤلاء كلها وإن دكا وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة وسمع لمن duk sanda suka ga bambancin ruwaya wa ko sabanin ruwaya a cikin kissa guda ja'alu zalika wujuhan sai su mai da wannan shi ma wata fuskar ce min fi'ilin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar ibn al-qayyim yana so ya nuna cewa bambance bambancen ruwayoyin duk in ka tattara su suna komawa zuwa ga ainihin wannan ruwa wannan fuskokin da ka ji an ambata duk da cewa wasu cikin marwaita in suka ga kissa guda ɗaya amma an samu bambance bambancen ruwaya sai su ɗauki kowace fuska ko kowace ruwaya sai su ɗauka wata fuska ce daga cikin fuskokin salatul khawf amma dai hakikanin salatul khawf tana komawa zuwa ga waɗannan ainihin wato fuskokin da muka ambata mafhum faslun ibn al-qayyim yace ga wani fasali fi hadihi sallallahu alaihi wa sallam fi zaka za mu ji karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da abin da ya shafi zakka kana hadiyuhu sallallahu alaihi wa sallam akmalu hadiyin fi waqtiha wa qadariha wa nisabiha wa man tajibu alai wa masrifuha koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce mafi cikar koyarwa fi waqatiha game da ainihin wato waqatiha lokacin bada zakka wa qadariha da gwargwadon ita zakka wa nisabiha da kuma wa qadariha da gwargwadonta wa nisabiha da kuma nisabin ita zakka din wa man tajibu alai da kuma wadawa zakka take wajaba a kansu wa masrifuha in an fitar ina za a karkatar da ita suwa za a ba qadra afiha maslahata arbabil amwal wa maslahatal masakin lallai tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da koyarwarsa a zakka yayi la'akari da maslahar masu dukiya da kuma maslahar talakawa ba a kalli maslahar talakawa ba kadai a zakka ba a kalli maslahar masu dukiya ba kadai a zakka koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kalli maslahar mai kuɗi ta kalli maslahar wanda zai wato wanda za a cire kuɗin zakar a bashi waja'alaha Allah subhanahu wa ta'ala tuhuratan lil mal Allah ta'ala ya shar'anta zakka ya sanya ta ta zama mai tsarkake dukiya in mutum ya fitar da zakka ya tsarkake dukiyarsa wali sahibiha kuma Allah ya sanya zakka ta zama mai tsarkake shi kansa mai dukiyar ya tsarkake kansa ya kuma tsarkake dukiyar wa qayyada ni'mata biha alal aghniya Allah ta'ala ya dabaibaye ya wato ya qayyade ni'imar zakka ga mawadata da akan kana cikin mawadata ka gode wa Allah ni'ima ce da Allah ya sa kai ne yadul uliya inda Allah ya ga dama fa har sai ka zama yadda sufula shi yasa za ka ga abun farin ciki ne da murna Allah ya ma wadatar da wasu za su zo su ce ka taimake su inda Allah ya ga dama sai Allah ya sa ka cikin kunshin masu neman taimakon a ƙarƙashin wani wanda shi kuma shi aka ba annabi cewa kai da kake bayarwa kai ne a sama yadul uliya kenan da haka ni'ima ce mai girma Allah ta'ala ya takaita zakka ya ce mawadata kawai ya dora su gode wa Allah da wannan ni'imar fama zalatin ni'imatu bil mal amman adda zakatahu ni'imar dukiya ba za ta gushe ba ga duk wanda yake bada zakarta ni'imar dukiya ba za ta gushe ba ga duk wanda yake bada zakarta duk wanda baya bada zakar dukiyarsa inna rabbaka labil mirsad ubangijin da ya baka ba dan kafi sauran ba in nema ne wani ya fi ka kafin ka fara nema tun kan a haife ka wani yake nema Allah bai bashi ba in wayo ne wani ya fi ka wayo sai ya sai da kai a wayo amma Allah bai bashi ba Allah ya baka kuma ya ce sai ta shekara kuma in ta shekaran Allah ga wasu nan hannu baka hannu akushe ba laifi suka yi wa Allah ba aka ce raba ta arba'in ba fa da ita ka zo ba hannu biyu ka zo saboda tsiya da talauci ko pant babu ka zo duniya duk abin da ka samu nan Allah ya maka ya ce kasa ya san shi ya baka kuma ya bi hanawa ne dan yana so ku taimaki juna sai ya ce kasa ta arba'in bayan shekara guda kashi ɗaya tak ɗan tsintsinka ka bawa na ka bawa na ka bawa ne kashi talatin da tara kashi talatin da tara Allah ya sa maka albarka ci gaba da tafiya shine abin da Allah da haka duk wanda yake so ni'imar dukiya ya ci gaba da jin daɗin dukiyarsa to kar ya yadda su saba ya saba da Allah madaukakin sarki wajen cire haƙƙin zakka ya dinga bada zakar domin duk dukiya da kake kallanta ɗayan abu biyu ne ko ka tafi ka batta ko ta ƙare ta bakka ko ka ƙare ka batta babu na uku ko ga ka a raye iya tenuwar ta zauna a hannunka ya ƙare duk dabararka duk yadda za ka yi ta zauna wa'adin tenuwar ta ya ƙare za ta tafi ta bakka back to square one ka koma yadda kake da ɗaya kenan ko kuma gata ƙara yawa ma take amma kai kuma wa'adinka ya cika tenuwar ka ta ƙare duk duniya duk wanda zai zo ya taimake ka a kai ka indiya a kai ka america a kai ka ingila don nema maka lafiya duk likitan da zai baka magani wanda zai taimaka ma ne ka mutu dan in wa'adin da ya ba mu iya kara ma to da haka duk wanda yake so ya ci gaba da jin daɗin ni'imar dukiya to kar ya saba wa Allah wajen cire hakkinta ya dinga ba da haƙƙin dukiyar bal ya hafazuhu alai yana son Allah ya ci gaba da tsare ma dukiyarsa to ya dinga ba da zakka wayunammihi wanda yake so Allah ya ci gaba da haɓaka dukiyarsa to ya ci gaba da cire haƙƙin Allah na zakka lokacin yayi minti daya to ina jin zamu iya karasa wannan sadara thumma innahu ja'alaha sannan Allah madaukakin sarki ba a komai yace a cire zakka ba ya sanya ita zakkan nan fi arba'ati asnafin min al-mal a tinfi wato nau'i guda hudu na dukiya anan kadai Allah ta'ala yace a cire zakka sauran nau'o'in dukiya babu zakka a kansu nau'i hudu Allah ta'ala ce a cire wa zakka wa hiya aktsarul amwali kuma wayannan nau'o'in guda hudu su suka fi yawa a cikin dukiya dauran bainal khalqi wajen cewayawa tsakanin mutane wayannan guda hudun da Allah ya ce su za a cire wa zakka za ga su aka fi ta'ammuli da su su suka fi circulating suka fi zagayawa cikin mutane wa hajatuhum ilayhi darura kuma bukatar mutane game da waɗannan abubuwan guda hudu bukata ce ta tilas mutane suna bukatar abubuwan nan guda hudu shi yasa Allah ta'ala ya takaita zakka a nau'o'in nan guda hudu domin su ne dukiyoyin da ke zagayawa ke shiga hannayen mutane kuma su ne mutane suka fi tsananin bukata to insha Allah sai mu tashi akan wayannan nau'o'in dukiyoyin guda hudu da zamu ji insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin amin na'am na'am kabarin sa na'am na'am Na'am. Na'am. Eh za ka iya zama ma dama ba ga alama kabari ba. Yawa, in dai ba ga alama kabari sai mutum ya zauna. Eh. Yawa, yana tambaya game da an ce kar a zauna kan kabari da sauransu. To wata makabartar za ga ta tsufa ana ta maimaitawa. So ma damar mutum babu wani yaƙini da yake da shi cewa inda yake din akwai alama kabari zai iya samu ya zauna. kyakkyawa amma duk inda akwai alamun cewa akwai kabari a gurin su shi ne magana da ake kenan eh insha Allah amin amin na'am zakka na'am na'am na'am na'am na'am mm na'am na'am na'am na'am san adadin kudin ko kuma lokaci na'am zai cewa sai kayan na sun kai abin da zata na'am lokaci guda idan aka duba wala Allah duk da ke shagon ko kasuwar ta nisabi ba na'am tunda an tsawon wannan lokacin shin rikon da ake samu yau da zai da aka da ko ko a zai da aka da wata ko wani yawa to yana tambaya game da zakka akwai za mu zo kan gabar amma dai tun da ka yi tambayar bari a ansa wato duk dukiyar da juya ta ake urudu tijara ko kadara sai ga kuɗi a hannun mutum an jima ya zama kaya gobe ya zama kuɗi ji gata ya zama kaya haka za haka kuɗi ne ake jujjuya su to yanda ake zakka su matukar sun kai nisabi nisabin banan ne da yake ana updating ba zan iya rike shi ba amma dai mu ɗauka cewa dukiyarsa ta kai nisabi to amma ga shi ba a zaune take ba in ka zo in shago ne da shi ka kalla sai ga kayan shagon sun da an sai da wasu sun zama kuɗi wasu kuma ga sunan kaya ne saboda haka in ka duba sai ga kayan shagon in su aka ce a lissafa ba su kai nisabi ba kuɗin hannunsa in su aka lissafa ba su kai nisabi ba to ana yanda ake yi da abin da ya shafi kayan siyarwa da abin da ya shafi a misali kuɗin duk da ake juya shi to yanda ake zakasa shine duk shekara mutum zai rufe shago zai samu littafi ya lissafa kayan shagonsa duka kuma a farashin tsari yadda ya saro ba a farashin yadda zai siyar ba ai bai riga ya sai da su ba da haka in ya tashi lissafawa a farashin yadda ya sassaro su a nawa suke a wajensa to sai ya lissafa in ya lissafa sai ga ciniki nawa ya samu to in an hada kayan shago da ciniki da yake ƙasa in an hada ya kai nisabi eh to shi kenan sai ya lissafa ga misali mu ɗauka miliyan biyu ne sai ya zamana ga kuɗi cash naira dubu ɗari biyar da ya lissafa sai ga kayan da ke cikin shagon sun kai miliyan ɗaya da rabi yanzu kaga in ya ɗauko wannan cinikin ya hada sun zama miliyan biyu kenan kuma sun shekara yana juyawa to kaga zakka ta hau kansu to in ya tashi sai ya raba gida arba'in a cikin kuɗin da ya zama cash zai cire sai ya bada zakka an gane ko idan motoci mutum yake siyarwa haka shi ma zai in shekara ta yi lokacin zakarsa ya yi sai ya lissafa kowace mota a nawa take a wajensa in ya lissafa sai ga to motar da ya siyar jiya ko shekaran jiya ko cikin satin nan kan ya sauro wasu lokacin zakai nawa ne kuɗin da ke ƙasa kai wani lokaci har da bashin da ba mai nauyi ba ya san za a biya zai haɗa shi cikin lissafi kila cikin kwana biyu uku za a biya shi an gane ko to duk zai hada in ya ga hada lissafin sai ga ya kai lissafi sai ce haka ake wa kanti haka ake wa shagon provision haka ake wa duk dukiyar da ta zama kuɗi ta zama kaya ta zama kuɗi ta zama kaya to sanda lokacin zakaya ba sai duk sun zama kuɗi ba a'a kayan da suke kasa sai a lissafa kuɗin da aka yi ciniki sai a lissafa an hada ya kai lissafi sai a cire zakka na na shi na na na za su daɗe kansu zo na to yadda zai yi shine duk lokacin da dama mutum ke kasuwanci ya bayar a bashi sai ya zama in ka zo ka duba shagon ma gaba ɗaya kayan jama'a ne rufin asiri ne yadda ce ta sa duk wane ya bashi wane ya bashi in ka zo sai ga kusan kashi biyu bisa uku na kayan shagon din na jama'a ne kawai a siyar ne a ɗan yi balansin ɗin wannan a sake karɓar wani biyan bashin da dawa kawai haka ake ai shi wannan shi ma an fitar da zakka kamata ya bashi za ka ga mutum za ka ga mutum da galleliyar riga da abin hawa mai lafiya shago cike da kaya duk kayan mutane ne shi sa suka ce idan mutum nisabin naira miliyan biyu ne nisabin zaka sannan ana bin sa bashin miliyan biyu a bashi da ko sisi ba zaka a kansa ka gane ko ba zaka a kansa saboda bashi da ko amini sannan duk bashin da akwai yiwuwar ya dawo akwai yiwuwar ba zai dawo ba to zakkar basu suka daban zakkar su tana kamanceceniya da zakkar kadara idan mutum ya sai kadara ya ajiye to ba zakka ko za ta shekara goma sai ran da ya siyar ran da ya siyar zai fitar da zakka shekara daya mutum yana bin miliyoyin kuɗi a hannun mutane sun ki fitowa yana tabi yana tabi shekara ɗaya shekara sai bayan shekara biyar sannan bashin ya zo to a nan sai ya fitar da zakka shekara guda sai dai sun ce idan a guntu guntu ake bashi misali sai zama zakkar kuɗin da yake bi miliyan biyar ne sai ya zama an bashi wani adadi bai kai zakka ba to duk ran da aka sake bashi wani koda ya kashe wancan na farkon aka bashi wani adadi da in ya hada da kashin farko da aka bashi ya kai zakka zai cire zakka an gane ko to matsalolin ne za ga an shiga matsalar fiqhun ita ma za ga abin nan da haka kenan idan mutum zakkar bashi sai ran da kuɗi ya zo hannu in dai bashi ne mai irin wannan nauyin to ko shekara biyar yayi ran da ya dawo zakkar shekara ɗaya mutum zai bayar an gane ko yawa idan kuma ba lokaci guda ya dawo ba an bashi kashi ɗaya cikin kuɗin sai bayan wata ɗaya biyu aka sake bashi kashi ɗaya sai bayan wata uku hudu sai aka sake bashi kashi ɗaya to wannan yana ta tarawa suna nan a ajiye kashewa yake yi wannan kuma shi ta shafa amma dai duk sanda adadin da ake ake tabiyansa ya kai in ya tara ya kai nisabi kuma dama bashin gashi can ya daɗe to zai cire zakka ta wannan kuɗin da ya kai nisabi mafhum to wannan shine abin da malamai suka faɗa wallahu ta'ala alam wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am
kayan suka zo ba ta bayar ba su kuma yaran da suke da kashin su za su iya jinewa ba tare da sanin da ba
a sofa ka ji wata rigima kudin zakar ne an cire kudin zakar maimakon a raba wa masu ya karɓi bashin zakar eh ai to yanzu ka to yanzu kaga wannan yanzu wannan bashin da ya karɓa a wajen waye karba dan ba kudin sa bane
amma a yi albarma a bani su kaya kaya suna zuwa ko ba ta gaya mun ba ku ji da kudin zakka abin da ya kamata to da to da dama su yake ba wa zakar kuma ya nemi alfarmasu cewa kudin nan na zakka ga wani kaya ya zo ban da kudi a ƙasa ina so zan yi amfani da su ku ban aro in siya in kayan ya zo ko da ba ku tambaye ni ba ku zama kuɗin ku suka yarda annasu ala shuruɗihim yana a yana ɗauka ba ba su tun da su ya nema duk da cewa ba yadda za su tun da dama shi ne mai dukiyar eh shi ne na ce ai ba shi ne wanda ba yadda suka iya an gane ko tun da dama ga kuɗi yawwa bayan da za su yi ne don haka kaga gaskiyar magana abin da ya fi dacewa a ce in ya sai kayan ribar da ya ci a ce da su a ciki a kware da gaske kuwa a yanzu da kudinsu aka yi kasuwanci da haka sai ya zama mudaraba sai su ce alhaji muna da magana mun yadda kudin nan da za a bamu na zaka tun da yanzu ya zama namu mun yadda cewa a sai kaya amma mu ma kamar muna mun sa hannun jari ne abinda ka sa naka can da kuma namu da ka hada in an samu riba abinda aka samu yawa mu ma sai a kara mana wani abu to kaga in yi haka zai ma fi tsafta saboda hanyar da ya bi domin hanyar da ya bi gaskiya tana da shubha shubhar ta shine ba yanda suka iya kudin ku ne gashi kuma kila ma dama ba a danka musu ba a gani kuma na ara ni na baku kuma na ce na ara kaga wannan ai kaga an baka da hannun dama ne an rike da hannun hagu wannan gaskiya akwai akwai shubha gaskiya a ciki akwai shubha tun da gashi kana magana cewa sun za su iya su ba sa jin daɗi ya nuna ba sa jin daɗi kaga ba yanda suka iya tun da har suna magana ko za su iya yin kaza a cikin kuɗin sa su cire ka ba tare to ai kaga duk yana nuna cewa dole akai musu to kaga gaskiya kamata ya a ce yaddar tasu ta haƙiƙa aka nema ko kuma da yi wannan to wane eh kuɗin nan gaskiya na zakka ne na cire to amma ga wani kaya kuɗi na ba zai isa ba ko kuɗin hannu na ba zai kai ba amma kuɗin nan naku na san an ba ku kuma ko kasuwar za ku sai kaya ko abin nan zan haɗa da nawa sai mu sai kaya in muka siya abin da kuɗin ku ya kama da riba percentage in muka zo aka sai da kayan percentage ɗin kuɗin ku sai mu ba ku riba ku akan wannan percentage ɗin sai ku ƙara to kaga in aka yi haka clear zai zama su ma za su fi gamsuwa da haka dan kuɗin su zai ƙaru an gane ko yawwa to kuma a cikin su kila kaga tunda aka ce a ba su zakka kai ka san matalauta ne wani kila ba abinci a gidansa ka rike mu kuɗi wani haya zai biya wani dan sa baya da lafiya so yake je kai shi asibiti kuma kawo ka ce ga zakkanku kuma na rike sai yau a kaga wannan gaskiyar magana yadda ce ta bayan da suka iya gaskiya in mutum kamata ya dan ya tsarkace neman sa bai kamata ya haka ba e gare ya fito musu da sigar juya kuɗinsa zai yi suma in sun aminta wanda yake da matsala a bashi kuɗinsa ko kuma wanda yake zai ɗan tsakuru wani abu a ciki ya kashe wata larura tasa a bashi amma wannan fa babu wani zaɓi da aka ba su kawai kuɗinku ne na zakka gashi an cire amma na ara ka gane ko gaskiya a yi akasin haka ya fi kyau na'am Naam. Naam. Naam. Naam. Eh. Naam. Na zakka.
Idan ya tashi, idan ya gaya ma cewa ya baka dubu kaza.
Eh.
Dukiyar ko goma.
Na'am.
Amma ya biya.
Tofa.
Ba zai ba ka goma Eh.
Sai zai ce ma ya ci. Kuma zai ba ka kudin da ya a yadda farashi
Mm.
ya wannan abu.
wannan shi ma baya halatta in dai ba da izinin ka ba shi ma kom- kaman kaman kamancin tambayar wancan bawan Allah an gane ko yawa tambayar shi ne shi kuma na kayan noma ne wai manomi ne babban manomi ne sai ya noma kamar bu- buhu dubu, dubu ɗaya ko fiye da haka to wayanda yake ba zakar wani sai ya ba shi buhu biyar wani buhu goma to amma fa in kai ma a suna ne an baka buhu goma ko biyar amma zai gaya ma na baka buhu goma amma na siye shi a naira dubu kaza kaza to kaga dai kaman wancan din an gane ko na siye shi a buhu kaza dabaru suna nan masu kudin suna ta yi so ake yi wato daga cikin jarabawar da Allah ta'ala yake so yayi a saurara daga cikin jarabawar da Allah ta'ala yake so yayi maka shine dama zuciyar ta ka ake so a ga za ta karɓi wannan umarnin na Allah ko ba za ta karɓa ba ba wani dabara ce aka ka bashi shi shi shi ya san yadda zai da kuɗin sa ba shi buhu goma in ya zo wajen ka ya ce to ni ba alaji ni gaskiya sayarwa zan yi sai ku yi ciniki ka siya kuma abin da ya sama ba a so ka siya din dan akwai leniency da za a samu domin kaga ba zai tsaurara ba in ka ce ga yanda ka siya ka siya ba zai iya cewa a a ƙara ba to shi sa ba shi kayansa ya je siyarwa zai yi kaiwa zai a gidansa ya amfani da shi shi ya sani in ma ya zo ya ce ni fa alaji siyarwa zan ga to ga ne ne siya haka siya saboda a cikin siyan naka ma sai an samu wani nau'i na ko dai kai ka so zuciyarka ko kuma shi ya so ya tausaya dan kar gobe ka ce a oke wato ni zan baka kuma sannan sai ka matse ni wajen siyarwa a fitar da kai daga cikin list to saboda haka dan ya samu yanci cewa wannan halak saboda an ka ba mutum zakka fa dukiyarsa ce fa ba taka bace so ba za ka gaya wa mutum yanda zai tasarrufi da dukiyar ba shi sun yanda zai a babun shawara dai kaga wannan abin da na baka ko kudin nan maimakon ka je ka lalatar da su ya kamata ka yi kaza ka yi kaza ka ba shawara amma ka zo ka yi masa wani da baibayi ko kuma akwai wanda za ka ga to ga zakka naira dubu ɗari baka zanen abin ka da irin wannan duk za ga suna yi wani dama dillis din duk wanda ya gani a cikin listin zakarsa wanda yake bi bashi duk wanda kaga ya sa shi a cikin list wani ma in yi bashin nasa ya rasa inda zai sai to bari za mu warware zan saka a cikin list din zaka duk akwai ire-iren waɗannan abubuwa to bayan da za ka yi mutane sun riga sun yi nisa wayannan fa masu yin kenan akwai wanda sun yi wa Allah mursisi ma ba sa ba ma sa yi kwata-kwata na tabbatar maka wallah ko mutanen da ba sa zakka kwata-kwata wannan masu kamantawan ne su ma kuma shedan ya zo ya shiga cikin zuciyarsu ya saka musu kaza suna ganin haka kawai baka sha wahala ba ya dauki kuɗi ya baka akan me to bari ya ma bita da kulli ya dan yi maka yanda ko kuɗin ba za su moru ba ko a tsitsinka muku ku ku biyar ne a tsitsinka muku kuɗin dubu ashirin ne ko dubu a tsitsinka a ba wani dubu biyu wani dubu ɗaya da ɗari biyar ha ƙarami ha babban kana ɗan kwarji ne a baka masu ɗan yawa in kuma dai kai- haka da ba ta gane so masail ne wanda suke ga sunan da yawa jarabawa ce Allah madaukakin sarki ya shar'anta zakka ne dan rage radadi wa waɗanda ba su da shi so saboda haka tunda haka ne in ka ɗauka bashi in bashi kake bin sa a babun shawara wani a cikin kuɗin nan ga kuɗin sa ka bashi ba wai suna hannunka kana to nawa za a cira ta bashi kuɗin sa kirga nawa ne dubu kaza ne to wani ka san akwai littafin bashi a babun shawara ina ganin tunda dai ni bashin nan yana nan a kanka me zai hana ka rage wani abu sai ce alhaji to a rage dubu hamsin ka gaba ka matsa mai ka bashi dubu ɗari biyar ya ce a rage dubu hamsin kana ka rage ko kuma ya ce a rage dubu ɗari abin ɗari hudu ne ma so nake ɗan jin ɗan zuba kaya ɗan sai kayan abinci a gida kaga a haka a haka ana rage dubu hamsin hamsin ɗin sai ga an wata rana an shafi gaba so amma ka ba mutum kuma ka ce to muna bin ka bashi shikenan wani ma ya ga kawai an ce to shikenan yanzu ka biya bashi shi yanzu ya ce an bashi zakawan nan ga wani sai yana ta daga hannu na'am na'am sun faɗi eh eh a rai da gaske kuwa ba sun yadda a juya ba na'am yanzu da aka ci riba sun samu riba ko ba samu ba kuma da aka zo faduwa sai su zami in an zo faduwa ma dole su fadi na'am karwa kallahu na'am eh na'am ita zakka kadara daban take zakka kadara daban take ita ba a fitar da zakkarta sai an siyar da ita tunda har ya sai kadara to ita ya jingina ta zakkarta daban duk ran da ya siyar da ita sai ya fitar da zakkarta ko shekara nawa ce wannan kudin juya su kuma babun su daban ana nan ana juya in ba su kai zakka ba ya ci gaba da juya har sai sun kai zakka na'am wa alaikum assalam na daban duk shekara da su ake ba ba tare an canza wasu ba za su duk shekara wannan mutum ko mana ta ba su yake ba wasu shekara ma su ba bare da gaske matukar ba fita suka yi daga cikin wanda za a ba zakka ba ya ba wani abin nan kwarai da gaske mutum ne sai ya zama to zakkarsa kullum wasu mutane kididdigaggu yake ba ma dama suna cikin duk da cewa ka san mun karanta a in za ka iya tuna a karatunmu na abin nan fatuhu rabbil bariya in za a ba mutum zakka sai an kalli nauyinsa an kalli abin da zai ci a shekara ba shi sa aka fi so a samu hukumar zakka don ita za ta in dai ta adalci ce za ta kalli mutum kan ta bashi zakka ba kawai za ka zo mutum yana da 'ya'ya goma mata biyu ka ɗauki dubu goma ka bashi cikin zakka wajen miliyan biyar da ka fitar ka ba mutum dubu goma yana da 'ya'ya goma me zai wannan cikin kwana biyu kuɗin ya nema rasa raɗaɗin da ka rage mai bai kuna kwana ɗaya ba ko kwana biyu kallon mutum ake a ga 'ya'yansa goma zai ci mai a shekara sai a ga wannan zai ci naira dubu ɗari biyar a shekara a ɗauki dubu ɗari biyar a bashi shi ne ka bashi zaka an fahimta ko ina zuwa kanka ka gane ko da haka in an ɗauki wasu adadi na mutane ana ba su matuƙar ba fita suka yi daga cikin yanayin ba ake ba su ya ba wani matsala na zakka na yi zako muna so ma eh muna so ma mu shiga cikin babin ne nan a shimfiɗa ne duk kuke tawo da tambayoyi za mu shiga insha Allah kila in an zo wasu tambayoyin na kuma kila karatu zai warware su ba sai kai ba insha Allah to mu takaita na abin insha Allah madalla subhanakallahumma